بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau laraba sha biyu ga watan dulƙa'ada shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da 29 ga watan afrilu 2026 miladiyya a wannan rana da ba ita ce muka saba yin karatu ba amma dai za mu biyan bashi saboda yanayin yankewan karatu da aka samu tun ma kafin azumi mun dinga samun yankewa a wannan karatuttuka da muke yi na umratul ahkam a wannan littafi namu na umratul ahkam fi ma'alimil halal wal haram an khairul anam muhammad alaihi salatu wassalam mimma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim na al-hafiz al-allama تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي so insha Allah yau zamu karatu ya zama kamar wato mabudi tun bayan dawowar hutu watakila ranar asabar in dai ba wani dalili ya sa ba zamu karatu ba to kuma ranar asabar mu a masallacin nan namu ba zamu karatu ba kamar yadda aka sani asabar din farkon wata nakan zama bana na nakan je nima nemo nawa ilimin saboda haka dai muka yau to watakila ran asabar ba za a gani ba in kuma da za a ganin to kuma zan yi bayani insha Allah ta'ala agogo zan zo insha Allah gobe ai muna ina nan Allah ya shi ma wannan din naga abin yayi yawa kusan tun kan azumi tun kafin ma mu kulla shi kitabut tauhid ba kulla shi wannan to kuma ba a samu an yi ba ba a samu an yi ba kuma ana barin katin haka sosai babu dadi insha Allah muna sa ran daga wannan sati mai zuwa din zai zama kuma duk mun zama wato muna nan a duk lokaci in ba wani abu ne ƙara gilmowa ba muna hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri malaka an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa fima duna khamsi awaqin sadaqa wala fima duna khamsi dawdin sadaqa ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة wani hadisi duk da babin da na ƙara ji na ji kamar mu so mu shiga wancan hadisi na gaba to ta ƙila duk yau lokacin lokaci na ta abubuwa sun manyawa sosai so bayanan wani lokaci za a je muna maimaitawa akwai inda muka tsaye dace a wasu bayanai ba a yi ba saboda aka ɗan dawo baya kaɗan za mu ɗauko karatun wani hadisi na abu sa'id al-khudri da yake cikin asahihaini yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa duk wani abin da bai kai uqiya biyar ba to babu sadaka akan sa uqiya biyar na zinari ko wato annaqadain zinari da azurfa to babu babu wato zakka akan sa mun yi magana gamsasshe gami da zinare da azurfa har mun yi magana ba akan wato yanayin urubin tijara ko da ke shi za mu sake maimaitawa watakila mun zo gaba bayanan da muka yi a wannan lokaci bai isa ba watakila ma da mun jikirtar da yafi da yafi kyau a manzala ta ce wala fi ma duna khamsi daudin sadaka sannan ko babu zakka a abin da wato bai kai garke biyar ba na raƙuma wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaka ko babu zakka ga abin da bai kai ausuki biyar ba na abin da ake wato aunawa a mun yi magana wancan shi zama da muka yi ƙarshen zamanmu da muka yi mun yi magana akan annaqadain wato azur zinari da azurfa yaushe ne ake fitar musu da zakaya ake ake ake a takaice dai mun faɗa abin da muke jin cewa ya isa a wannan kuma sai mu yi gaba a sai dai abin da za mu ƙara yin ishara shine ne ko da an yi maganar zinari da azurfa to kuma wannan baya yana nuna tunda wato akwai akwai jami'u tamaniya da da da, da annaqadiyya baya nuna wato shi wannan kuɗi namu takarda ko kuɗi namu na lambobi da muke da su a irin digital currency nan inda ya suna su kuɗi kuma suka shekara mutum ba zai ce ai wancan digital ne wancan kuma physical money ne saboda haka shi yana ganin a mutukar sunan su kuɗi to duka waɗannan ababe akwai zakka a kansu babba zai kirfto ba kirfto kirfto wannan to Allah fa'alamu sai an ji an tambaye malamai wannan amma dai yanzu mu muna maganan kuɗi wanda ake kashewa akwai kuɗi da Najeriya ta yi na irin wannan da kirifto ɗin a yi ta kira shi da digital currency ko? e naira yawa e naira to shi wannan tun da Najeriya ta riga ta yanke mishi tv ta ce ita a wajen ta kuɗi ne wannan ba a da saɓani a kansa eh wallet ne ba kudi ba ne aka zuka ce ba na yanzu zan iya saye da sayarwa da shi ba zan iya saye da sayarwa da shi ba ok to ta gaji yi za irin wannan gwara mutum ya to ala yi halin da ba sake dubawa kan wannan insha Allah da ba ba ina son magana akan kirifto ba ne yana son magana akan cewa da wani abin da al'umma suka mai da shi ya zama kuɗi to shi ma za ka ɗauko shi ka haɗe shi da hukunci na annakadai nan wanda zirayi da azurfa da ya haɗa su shi ne jami'un nakadiyya wato shi nakadiyya wa tamaniya saboda dukansu ababe ne da ake saye da sayarwa da su hadithi da ya zo a cikin asayihaini da ya zo a cikin asahih sahihul bukhari da sunan abi dauda hadisin da abubakar ya faɗi yadda manzo Allah ya faɗi zakka yadda manzo Allah ya yi ginda ya yadda ake zakka ya faɗi akwai arriqa arriqa in ka je kare wala gashi da alfibba almabru lil umla shine wato duk wani azurfa da aka kama sai aka aka buga shi ba kawai mutsudin azurfan ba sai da aka buga shi aka mai da shi kudin kashewa saboda haka duk abin da aka mai da shi kudin kashewa ana saye da sayarwa da shi ya zama kudi wannan magana mafi inganci zai zakka zai gudana a kansa wanda mutum bai zo shi kudinsa ba na zakka ne ba mutukar ga shi da wani abu yake kashewa yake saye da sayarwa da shi amma maganar shi maganar shi kisu crypto da waye ina ganin wannan bayani ne mai tsawo wani lokaci idan Allah ta'ala ya sa a dai wannan littafi muka je kitabul buyu in akwai munasaba za mu tattauna wannan insha Allah in kuma babu munasaba kuma sai wasu lokuta wasu katuttuka kuma aji balle kuma ga malamai na suna tattaunawa kan wannan matsala to sai abu na gaba ta gaba da za mu je shine fadin manzo Allah wa laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa dan abin da yake kasa da garke biyar na raƙuma to babu zakka a kansa sai dai abin da yake biyar zuwa sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗe su anan anan an faɗi zawd zawd zawd galibi ana yana da alaka da al-ibli raƙuma amma wanda ya baya nuna sauran hadisai ba a faɗi ina ne zakan wato mahimatul an'am ragowan ba kamar tumakai da awakai awakai da wato wuce tumakai duka da awakai da kuma wato shanaye wanda duka sun shiga ciki akwai hadisi da ya tabbata cikin sunan dara qutni da isnadi wanda yake jayyid hadisin malik ibn aus al-hadathani daga abu dhar abu zar ke cewa manzo Allah ya ce wa fil ibli sadaqa fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha to kaga ya tabbata yanzu ku duba ku gani manzo Allah ta'ala daga cikin ayoyi da ya nuna razani sosai a cikin Qur'ani shine wanda ya ibara zakka amma yanda za a yi ibara zakkan babu sha Qur'ani babu shi kwata kwata damu damu ba an faɗi su waye a wasu ajujuwa guda takwas za a ba zakka an faɗi su amma dai yanda za a yi guda nawa guda nawa guda nawa babu shi sai a je a cikin sunna sai dai a cikin sunna da kuma sunna amaliya da kauliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ji wani wanda za ka ji za ku je na cewa shi zai iya wadatuwa da Qur'ani kawai ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana rubutu ne a ruwa kuma san zuciyarsa ne zai ke sai ya zama shine ya mushi bayanin Qur'ani inda yanzu in kace zakar to taya zaka yi zakar taya duk wani bayan da aka yi sun tashi a banza kenan abu ne kace sun tashi a banza ba saboda ka a ce hadisi madalla yake cewa fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wato a cikin raquma akwai sadaka a cikin wato tumakai akwai sadaka a cikin a cikin wato shanaye akwai sadaka kamar yadda abu ya shahara a wajen malamai wani ijma'i ne na malamai kuma ya tabbata cikin sunna sunan sunnatul as-sunan al-qawliya na manzon Allah da kuma as-sunan al-fi'liya al-amaliya التي أخذها كابر عن كابر التي أخذها الأمة أخذتها الأمة كابر عن كابر wanda al'umma ta ɗauke su suka dinga wato aiki ya gudana akai tun daga magabata har zuwa yau haka ya gudana akan cewa wato raƙuma suka kai biyar to zakka ya fara gudana a kansu su kuma wato shanaye sai sun kai wato talatin su kuma wato tumakai da awakai sai kuma sai sun kai wato arba'in wannan haka abin ya gudana daga cikin hadisai da za mu kawo ba duka ba saboda yanayin lokaci shi ne hadithi da zuwa cikin asahi hadithin anas idan malik ya faɗi cewa daga cikin abin da wasiƙan da abubakar siddiq ya rubuta ma babnasa da ke baharin sai ce bismillahir rahmanir rahim kaji yadda ake yi in za a yi ba wai kawai akan fara bangami ba ne da ba akan yi basmala ba za ma wannan sunnasa ce in zai yi wasiƙa akan yi basmala kamar da gwara shi za buɗe magamin yi da hawa listin ta yi aka abubakar da ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai hadihi faridatu sadaqa wannan ita ce wato wajibin zakka allati faraba rasulullahi ala almuslimin wanda manzo Allah ya fallanta wannan yadda za a yi akan daki-dakinsa ga musulmai wallace amara Allah biha rasulahu wanda kuma haka Allah ya umarci haka Allah ya umarci manzo Allah cewa lalle a fitar da ita Allah sai Qur'ani shi yayi magana a fitar da ita ya za a fitar daga manzo Allah wannan abin da shi Abubakar Siddiq ke magana kenan umarnin yadda za zakkan daga Qur'ani shi kuma ya za a fitar shine yace farada rasulullahi ala almuslimina manzo Allah sai ya fallanta shi ga musulmai faman su ila hannun musulmi da ala wajen ya kalli rutsaya duk wanda aka tambaye shi a fuskan da manzan Allah ya ce iya wannan ne za a fita da zaka to ya bayar faman su ila fauka ha fala yurtsi shi kuma duk wani wanda aka tambaye shi wanda yake sama da abin da shari'a ta gindaya masa to shi kenan kare bayar ba sai ya bayar ba to sai fara da maganar wato sura kuma yace fi arba'in wa 20 min al-ibli fama dunaha min al-ghanam min kulli khamsin shatin ya ce duk abinda wato abinda suka kai ashirin da biyar na wato raƙuma ko abinda yake ƙasa da ashirin da biyar to duk abinda aka samu biyar biyar biyar da aka za a dinga irga su kowane biyar sai a ɗauka sai a bada wato sai a bada wato tinkiya ɗaya tinkiya ko akuya ɗaya idza balagat 25 in kuma suka kai 25 ila 35 zuwa 35 fa fiha bintu makhab to sai a bada bintu makhab bintu makhab shine wacce ta kai shekara biyu a cikin yayayen raƙuma wacce ta kai shekara biyu ya galibi an kusa a bada mace in ka bada mace ka ba shi shi ma wato abin nasa albarka in ka baka ringa ba shi namiji to shi ka ba shi nama cike da shi kuma ba wai ba wai dama ake ake bukata ba ana bukata aya kiwo ne su ba yace to shine a ba da bintu bintu bakha a shekara biyu in aka rasa ta to malamai sun ce ana iya bata ana iya bada ibnu labu ibnu labu shine wanda ya gama shekara biyu yana neman ba shekara shekara ta uku fa idza balagat 36 idan raƙuma sun kai talatin da shida ila hamsin ko kuma ila arba'ina suka kai har zuwa arba'in tafiha bintu labun to a nan sai mutum ya bada bintu labun ita ce wacce ta kai shekara wato wurin uku kaga muka waccan bintu makhaf wannan kuma bintu labun ya shekara uku wato za a fara daga ya shekara biyu zuwa zuwa ya shekara uku ita ce bintu labun in ya kai 36 zuwa har 40 فإذا بلغت ستا وأربعين عفوا أقل جرأنا وانا تشوهي فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين idan wato sura kuma sun kai 36 zuwa 45 to za a ba da mintu labu sai ce fa idza balagat 46 in kuma suka kai 46 ila 60 har zuwa 60 fa fiha hiqqatun taruqatul jamal ji Abubakar ya ce wannan shi ne abin da mazala ya aika ma wato yake aika ma gwamnoninsa ce idan sun kai 46 zuwa 60 to a ba da hikka hikka sai ce tsaro katul jamal shine wacce take ta isa wato barbara a wajen wato namijin raƙumi namijin raƙumi ta isa barbara ita ce wacce take ta kai wajen shekara hudu fa idza balagat wahidatan wa sittina in ta kai wato 61 ila 75 har zuwa wato 75 fa fiha jaz'atun to a ciki akwai ititar ta taguwa ita ce wacce ta kai shekara wurin biyar ce idza balagat yani 76 ila 90 in kuma sun kai 76 zuwa 90 fa fiha binta binta labun anan kuma sai a bada binta labun guda biyu بنت لبون وإذا بلغت 91 إلى 20 أنكم مثلا كي 91 زوا 120 و100 ففيها حقتان طروقة الجبل sai a dinga ba da hikka hikka guda biyu wata ya shekara uku wata kuma ya shekara ya shekara hudu na a sai yake cewa fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun in kuma za kuma suka ƙara akan 120 to sai a koma kuma ana masa abin zai ƙara tsaye da kaɗan sai zaka fi kulle 40 bintu labun a dukkan abin da zaka fitar guda wato 40 to sai ka fitar da wato bintu labun a shekara uku wa fi kulle 50 kuma 50 sun ce zaka yi wa fi kulle 50 hiqqa a cikin kowace 50 kuma zaka fitar da shekara uku kace hiqqa wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil a zaka yi cewa to amma wanda yake da kawai raquba hudu falaisa fihi sadaqatun illa ay sha'a rabbuha babu wata sadaka haka na wajibi a kansa ta wajibi a kansa sai dai idan shi ne abin ya ga dama ya fada dan wani ihsani amma babu wata sadaka ta wajibi a kansa fa idza balagat khamsan amma idan sun kai biyar min al-ibli raquwa sun kai jefa fiha shatun a cikin sai fitar da wato tinkiya ko akuya bala daya a wannan to kaga duk wanda abin za ka gani inda in za ka zo ka gani za ka ga abin ba wani ba wani wahala yake da shi ba inda dai ana son a yi to amma wani lokaci don sai da yawa ma ba su irin wanda za ka suna yi asara da yafi wannan asara da tafi wannan ana yi amma dai da yake yanzu shari'a ta ce a yi sai ka ga wani yanzu baya son ya ce zai yi a sai abaka ya ci gaba da magana cewa wa fi sadaqatil ghanami gami da wato gami da wato sadaka na tumakai da awakai fi sa'imatiha a cikin wacce take kiwonta tace take kiwo ta je ta samu wajen kiwo wannan ku rike wannan wajen ya sabani na malamai abubakar dai kun ga ya ce fi sa'imatiha akwai hadisai da suka zo suka yi maganar fi sa'imatin min al-ibn shin dole dabbobin da ake fitar mazaka su ne wanda suke zuwa kana suke su gari su kiwo ko kuwa a'a in aka ce haka ne kaga to yanzu yanda modern day civilization ake faɗa na kira civilization modern day dai wato wani wayewa za a zo yanzu kusan ma ba a san ba a ce za a daga sakin su haka a gari sai dai a killace musu wurare to ba abu sai zama kuma zakka kuma ya yi sauki kenan ko to amma dai anan dai abaka yake cewa wa fi sadaqatul ghanami fi sa'imatiha idza karat 40 ila 20 gani da wata makai wanda masu kiwo kuma idan sun kai 40 har zuwa wato 20 wa mi'a har zuwa 120 shatan ya fitar da wato tinkiya guda daya haka aka faɗa amma su daga cikin malamai sun yi taksisi cewa duk inda aka ce shat to ko dai a fitar da jaz'a ko thaniya jaz'a ko thaniya jaz'a shine wato a cikin awakai shine wata take yace dan wata shida zuwa shekara daya thaniya kuma shine wata take ta bar shekara daya ma ta shiga ta biyu ma wata ila to wannan ita ce thaniya saboda haka ko a can da kaji ana magana wani kaftar da a raƙumi biyar a fitar da tinkiya ko akuya guda ɗaya ana magana ka samu jada'a ko saniya ko ƴan wata shida ne bakwai takwas har zuwa ƴan shekara ɗaya ko kuma kaftar da saniya wata take ta ta shiga shekara ta biyu sai abokan ce fa'iza zarata ala 20 da wa mi'a ila mi'ataini in kuma sun ƙara daga 120 zuwa har 200 shatani to ya zama za a ba da wato tumakai guda biyu ko kuma akuyoyi guda biyu awakai guda biyu fa idza zarata alami ataini in kuma ta kara akan 200 ila 300 ne har zuwa 300 fa fiha thalathu shiyahin a ciki za a ba da wato awakai uku fa idza zarata ala 300 in kuma ta sun kara akan 300 fa fi kulli mi'ati shati mi'atin shati a cikin kowane 100 kafin da wato tinkiya ko akuya daya فإذا كانت سائمة آه، سائمة الرجل ناقصة أما إذا يزما واتو dabbobin kiwo da mutum ke kiwo sun tauye min 40 shatan ba su kai 40 ba min 40 shatin wahida fa laysa fiha sadaqa to babu zakka akan su illa ya sha'a rabbuha sai dai sai dai idan wato mai dabbobin ya gada ba ya dai wato na mustahabi dai amma dai na wajibi dai babu ko duwa ba ya ta sai ya kai 100 kaza 100 kaza in ya kai 100 kaza kaza wannan za ku ga abin duk ba wasu wahala suke da shi ba to amma dai shedan sai abaka ce wa firriqa a cin riqa arriqa shine yanda nace al-tibba al-mabrub lil-umda shine duk wani wato azurfan da aka bayan an ji an dauko an ciro shi to sai da aka aka buga aka mishi kan sarki aka ban ka kudin mu an kaduwa za ka ga dagin mu nan ga waye da sauransu ai to su ma haka suke suke bugawa shine abaka cewa wa firriqa rubul ushri shi kuma a cikin riqa za ka ba da 1 bisa 40 fa in lam takun illa 90 wa 100 idan wato bata kai ba sai 190 kawai bata kai 200 ba balisa fiha shay'un illa ya sha rabbu idan babu komai akan ta sai har wato mai kudin ya ga dama to da wannan gaban ne malamai suke ƙara hujja da shi wannan gaban cewa wato kaga a shi duk wani abin da ya zama kudi to za a fita mishi zakka da abin da ya zama kudi shi ma arzaka ayyam al-mabrub ne bugawa akai daga da abin da aka buga aka ce kudi ne wannan saye da sayarwa ake yi to yanzu wannan lalle za a fita mushi da zakka shi a wannan rubutun na abubakar bai yi maganan shanaye ba amma shanaye su ma sun zo sun zo a cikin wato ruwayoyi tabbatattu daga cikin ruwayar da suka zo shi ne ruwayar da ke cikin musallam na abdurrazak asal'ani da kuma musallam na ibn abi shaiba sanadi hasan hadisin asim ibn bamra daga ali bin abi talib علي بن عباس يكتب في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة يتشي دمد دمد واتو شاناي أدكا ثلاثين فأقوي تبيع هو تبيعة وفي أربعين مسنة انكم تكي أربعين سنة كي أربعين تكما ذا أبادا مسنة تبيع شيني واتو وندا wasu da akwai sabanin malamai amma dai abinda za a ga ruwa ko mai sala ma ya kawo da wasu daga cikin malaman da yawa daga cikin malaman malikiya suna maganar tabi' shine wanda yake ya wuce shekara daya shekara daya wasu daga cikin malamai suka ce tabi' shine wanda ya wuce shekara biyu sabani na malamai a musinna kuma a shine ita ce wacce take ta kan shekara shekara shekara hudu ita galibi musinna in dai za ka yi kidaya ne ta wato in ya kai arba'in ka kafta da musinna to mace ake son kaftar shi sa suka ce musinna ba su ce musinnin ba musinna mace ce yan shekara hudu kuma ita ce atsaniya wasu na cewa yan shekara hudu wasu akwai saɓani da malamai a game da yanayin shekarun da sauransu amma dai kusa waɗanda duk rago abubuwan duk ijimai aka yi babu zakka wani ƙarin zakka da za a maka ƙari akan al'aukas al'aukas shine misali kamar biyar zuwa goma to yanzu tara abubuwan tara takwas bakwai shida waɗannan duka ana kisu ake al'aukas al'aukas shi ne wato wannan abin da ke tsakankani ta wajen ɗaukacin malamai malikiya da wasansu babu wani ƙarin zakka a kan wannan ne ma'ana idan kana zakkan raƙumi biyar to shi za ka ta bi har sai lokacin da ya je wani sabon lissafi sannan kuma shi kenan sai a canja kuma yawwa saboda haka idan bintu makab ne to sai an je inda za a fitar da bintu labun kuma amma da bintu makab duk shekara ka finga fitarwa idan bintu labun ce to sai an zaka zaka ta bayarwa har sai an je lokacin zaka bada hikka haka to haka haka abin abin yake zama a wajen a wajen malamai sannan kuma malamai sun yi magana cewa idan wanda ubangiji ya san ya bashi wato arziki yana da raƙuma yana da shanaye yana da wato tumakai da awakai a garke daya to ya zai yi zai hada su ne duka koko a ya zai yi to shine malamai suka ce wanda suke jinsi daya ne su ba wanda suke ba jinsi daya ba to zai iya hada su saboda haka yanzu zai iya hada abba'an da alba'as abba'an shine zawatun suf wanda suke da wato gashi sosai kamar tumakai kenan ko shi kuma alba'ad su ne ba wata sha'a wanda suke da wato gashi dai a jiki kawai su ne kamar awakai to wannan ka samu za ka iya haɗa su haka malamai suka faɗa kana iya haɗa su ka fitar da zakka haka zalika irin shanaye akwai na bokolo akwai na ina akwai na ina me suna yin su ne to su ma irin wannan dai in mutum yana zai hada da yan can da yan can da yan can yana yana kiwo a lokaci da shekara ta zagayo to shi ma wannan idan ya hada haka zai hada su haka zalika idan raƙuma ne idan akwai al-bukhtu da kuma al-irab al-bukhtu galibi shine wanda ake zuwa musu daga Khurasan bangaren garuruwan da suke wajen Iran zuwa gaban Iran haka manya wato raƙuma ne manya wanda za ka gan su kusassu da kuma al-irab wanda galibi ake samu su larabawa to su ma wanda malamai suka ce in an samu a iya sai a hada su in an hada su wannan babu babu laifi to kun ga dai waɗannan bayanai na mutum zai same saboda Allah in ba sunna ya ce zai ba ta ina zai same su ta ina zai addinin abu da zai baka mamaki wai a samu wani wanda yake yana ci yana sha kawai wanda wannan kuma ya yi gaskiya zala haka ya faɗa a cikin hadisai da suka zo ta hanyoyi cewa kar abu a bada labarin wani kawai yana harɗa a kujeransa ya ci ya ƙoshi kawai haka yadda kuka ji an faɗan nan yana zaune a kujeransa kawai a zo a gaya masa cewa to mu abinda muka samu a Qur'ani shikenan ko abinda ku sani abinda Allah ta'ala ya bani ya mun bayan Qur'ani da kuma kusan kusan Qur'ani tare da shi to duk yayin da mutum ce ba ruwansa da sunna to yana kokarin wato sherin ta fada ne tsakanin shi da ubangiji saboda babu yadda za a yi wannan addinin addinin nan ba zai yi ba dake dake zakka kawai aka bar mutum da shi banda sauran abubuwa da yawa kusan a duk bayanai bayanai na addini mazala shi yayi shi duk bayanai na addini maza da shi ya yi shi maza da ilaka zikira mutumai da linnasi ma da sai da ilahi maza da shi aka ce abin qur'ani yayi bayani in aka ce yayi bayani shi ne zai bayani ta bangare guda uku mun san baka da qur'ani dan kai bayani aka ce kai dan kai bayani kai zaka bayanin qur'ani ba wani ba to kaga bayanin sa suka ce ko dai magana a magance ko a aikace ko kuma a yi a gaban sa ce babu laifi babu hikima kawai ka zo ka ce wai maza ya zo kawai an turo shi kamar wani wanda yake kawai wato in wannan ne wato wanda babu ya kai shi daraja ba sai a aiko shi yanzu ko dabban ka ba kana iya kana iya sa mata sako kawai ka ce ta kai wurin waya kawai ta je ta je ta aje shi ta dawo abin da ba akwai dabbobi masu irin wannan ba bana kawai sai ka ce kawai ya kawo qur'ani haka kawai ya ba mu kawai ya koma ya tafi abin sa abin ya wuce gaban gaban wannan ya wuce gaban wannan kuma Allah ta'ala a adalcin sa ya wuce gaban yayi mana wannan ya dauka wato yayi mana wannan kawai ya aiko qur'ani ya ba mu kawai da tunanin mu in ba ka ba to an bar abin wajen hannun halakakke ruku'in zami ko sujada za ka shirya ka suna sabani mai tarin yawa yadda ba ake sallah su kansu kuma kowa za ga wani lokaci akwai son akwai son zuciya sai ya ga wani kama kame da ake yi wajen ya kuke kaza ya kuke kaza sai ya dauko wani abin da ba shi da alaka a Qur'ani ba shi da alaka kawai ce shi waya ne samu shi ko ƙarya yake yi ƙarya yake yi ba ba dai samu ba ya dai tashi ne ya san ana yi kawai sai ya yake son ya mutane kifani idan za a tuna hadisin abubakar inda da makaranta karanta yanzu mun yi magana a kan maganar sare ce sa'ima sa'ima wacce take tana kiwo kuma haka hadisi ya zo a cikin musulun imamu ahmad da sunan na abu dauda da sunan na sa'i da isnadi hasan hadisin bahas ibn hakim daga babansa da kakansa maza Allah ya ce fi kulli sa'imatin ibn a dukkan dabbobi wanda suke suna kiwo as-sawmu waqti as-sawmu shi ne wato a zo a dinga kiwatan su a waje wanda yake na kowa da kowa ne ba waje ne na mutum ɗaya ba ba wani wakilace wuri kai ba wajenka ne ko gidanka ne ka ce su zo su kiwo a wajen sai ka je kuma da rauga da waye duk sai ka je ka sayo musu da allurai da duk sai ka je ka sha wahala da su abincin da suke ci kuma sai ka je ka sa an yi ciyawa an kawo musu sai ka je ka sayo har ma idan abin ya tsada ka ce abin ya tsada suka ce wannan fa ba muna magana wanda ya rike saboda tijara ba wanda dan tijara wanda da ana maganar ne fitar da zakka akan wannan dabbobin akwai sharaɗin sa'ima ko babu sharaɗin sa'ima ya maimaita a hadisai da dama ko hadisin abubakar na da makaranta ko hadisin mazala da hadisin ba ibn hakim ana bihi an jaddihi mazala ya faɗi cewa dabbobi da suke kiwo wanda suke kiwo a saumu shine wanda suke kiwo a cikin al-ushbu al wato ciyayi na kowa da kowa ba wai na mutum ne ba kawai ya sake su haka ya je kawai suna suna kiwo a haka da jamhurin malamai jamhurin malamai su suna cewa suna cewa ire-iren waɗannan dabbobi su ne kawai ake zakka ire-iren waɗannan dabbobi su kawai ake zakka saboda haka idan ka je ka je kasa aka killace maka wasu dabbobi a gidan gonanka abincin ka kake basu ba wai bari kai wai wai wai da ke su abin ya fito ba a kai kake zuwa a je a je can wani waje wani duniya a ciko musu abinci a kawo musu akwai banci tsakanin ka aje su a gidanka amma ruwa ke dukan su ai akwai banci wannan a wannan kai kashi shan wahala wajen kawo musu abincin ka kake musu wato dawainiya to akwai zakka ko babu zakka galibin malamai suna cewa a irin wannan yanayin babu zakka a kansu jimhurin malamai suna cewa sai dai a jira shi lokacin da ya tashi zai yi kasuwanci da shi ta dama galibi wanda ke irin wannan yake shan wahala ai rayu da shi ma ya samu la'ada da ina yi da ya samu wata wani lada da la'adan wato wahalarsa lokacin sayarwa ya yi ya sayar to shi kenan in ya sayar idan sun shekara wannan kudaden da ya sayar tunda wato na ciniki ne shi kenan kawai sai ya fitar da musu zakka zakka ta shekara daya kamar wato ɗaya bisa arba'in na kuɗi da ake fitarwa to wannan shi ne abin da malamai ke magana amma daga cikin malamai akwai wanda suka saba akwai da suka saba akan wannan imam malik da malaman malikiya sun saba ba su da wasu daga cikin malaman madina allah ibn sa'ad duka sun saba suka ce a sun yi wato kai ka killace su ko ba ka killace su ba to wannan gaskiya kawai akwai zakka a kansu to kamar imam malik shi a wajensa lafazin as-sawm anan ko sa'ima da aka faɗa yana ganin kamar la mafhuma lahu ba ba da mafhumi wata kila an faɗa ne saboda galibi hikaya ce ta halin dabbobi galiban al'amarin dabbobi shine ana fikin su je su je tunda akwai fili wato a yalwace to wata kila imam malik wannan shine abin da ya hanga yana ganin wannan ambatan cewa sa'ima din wannan ba an zo ne don a yi sharaɗi ba an zo ne don a faɗin maka yanayin hakikanin halin su wa'annan dabbobin wannan kuma ni ra'ayin sai ba ba da gaskiya ni na fi na fi karkata ko ba komi dai a yanzu yadda ake tafiya ta sai ka zama zakan zakan wato dabbobin yana nema a jingine shi na wanta kuma an manta da shi dan yanzu kowa ma ai kullu dabbobin da yake gida ya ce shi ma kiwo zai zai gidan gona zai wa ai masu kudin nan to kuma ka ce babu zakka ai wannan sai ya bayi baki ne ya zama an wofanta wata sunna ai ta'zini wata sunna wata sunna ko in ce wata shari'a wacce take sa daga cikin rukuni daga cikin rukunin musulunci to ko wannan musulunci ba zai yiwu ba bayan da za a samu a samu wani rukuni daga cikin rukunin musulunci a samu zamani baki daya wato kaza wato an riga ai ta'zini sa ba a yi baki daya ba a yi ko da jihadi ai ai jihadi da ga yanzu ba ba yi muke ba ai ba wai din gurgo babu shi ne ba ai akwai jihadin nafsi akwai jihadin daf'i da ake yi jihadin qalab ne shi kusan yanzu babu shi amma a ce wai dan gurgun wata shari'a daga cikin sha'air islam babu ita wanda kuma wannan da alamu na nuna cewa in ji aka dauki wannan sharadi na cewa sai an sai wanda yake kiwo a gari sai kaga da abu zai lalace kuma wannan da kan za ga ba zai yi ba da haka ra'ayi su imam malik da sunan ibn sa'ad da su daga cikin malaman madina gaskiya ni wannan maganar tasu tafi tafi min karfi yanzu ka gama da ai rigima ba da su ake ba ana cewa yana daga cikin abin da ya yawo to yawan fulani da suka shiga wannan aiki mana ta'addanci ida wannan ni na ganin ba hujja bane a ni na ganin duk ba duk wannan kaba kabe ne mutum yanzu yana kawo hujja yana yana kafa hujja da wani abin da aka mishi rashin kirki in aka ce haka za a yi to kowa ma kai ma ka duba gani kai kanka ka duba gani kai ma inda rashin kirkin da ake maka a kasar nan shi zaka biya kai ma ka ce zaka rama to wani sha abin da zai sha kamar kamar mutum yara ne yan shaye-shaye in ka kama su sai kawai su ce baka ai an basu ne musu karatun boko ba an basu ne ba a ba sana'a ba amma an gani ka bincika fa za ka gani fa karatun boko ma fa ko da da karatun boko shi ba zai yi ba ba ya ra'ayin karatun boko wataƙila kuma yana da ana ɗan bashi ɗan ana ɗan kwarar sana'a ɗan kani kan da wani duk baya zuwa amma ka zai zai nuna cewa ai duk babu da kaza ne babu da kaza ne duk wannan wato hujja ce ta rago ni ba na ganin a wannan ita ce hujjar da ya kamata hujja ce dai ta masu yan ilimi na wato social behavior na mutane kawai amma dai hakikani shine wato a sa tsoron Allah kawai in za ka bari ka bari in za ka bari ka bari haka ba su sata ba zai ka ce wa ai su talauci ne ke su waye waye waye waye ne yi ma ka ta sannan kowa ma yin wa yake ji kowa ma ta tashi ake yi kowa Allah ya ce wata ba wani da ba wani da ba da yi ma wani lokaci wani lokaci a kai ma da ake ganin ka da sunan ka da komi yadda kake shan wahala su yaran ba shan wuya suke ba da yawan mu nan wani wani akan harkar neman kuɗi shi sai ya kwana sai ya kwana ya hantsi sannan ya hada abin da za a bashi kuɗin da zai zo ya ci da iyalansa amma kai ba abin da ya dame ka cin ne ka sha shayi ka cin indomi kuma ka zo ka harɗe ka ce kuma duk wanda ya baka baya bu hannu hanya sai ka sai ka daba mu shuka wannan kuma kace hujja ce yana ganin gaskiya ba hujja bane wannan in ma za mu makan mutiya mu ne da makan mutiya su ma fulani da suke cewa wai saboda an hana su kiwo an da an tare musu wajeji dan haka za su zo ko ta ware ko ta waraye to duk wannan hujja ce ta marasa kinci da ba da yake galibin su wannan sai irin wannan hali irin wannan abubuwa ba sallah suke ba ba sallah ba azumi to kaga ba salati ai sai tsiya kuwa Allah ya dawo mana da su eh saboda haka magana dai mafi inganci shi su shi ita ce magana Imam Malik da shi da su Allah bin Sa'ad da suke cewa mutakar mutum da ya aje dabobi to shikenan ai duk da haka ya samu riba ko duk ko me yake yi ko me yake sai mutu insha Allah ji a ce dai a yanda inda zai yi yanda aka shar'anta masa insha Allah ji ga riban sa so saboda ita wato zakka ba Allah ta'ala ya kawo ta ne dan dan ya hana mu wato cin riba ba sai a gaba ta gaba mazala ce wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa babu zakka a abinda yake kasa da usuki usuki biyar usuki biyar kamar usuki daya shine sa'i sa'i 60 60 so so biyar sa'i yau kenan eh dari uku kenan ko to to sai a ji a duba gani akwai akwai manoma na sani sun fi mu sani wannan abu muka bayanin ba su sai mu zama mumin bi daidai wanda su suke yi kullum saboda haka dai mazalla ya sanya cewa wato sayi 300 shine abin da ke zakka ta wajaba a kansa shi wanda sayi 300 nan shine kuma yake yin wasu guda wasu guda biyar a nan mazalla ya yi amfani da lafazin at-taswiq al-awsuq awsuq yan dami na na al-wasaq shi at-taswiq shine dan abin wato kamar ma'auni ne kamar ka ce ko tiya ko kwano ba ka muke faɗa ba to kaga duk abin da ai mu ma a yare muka ce kwano kaza to kaga wannan abin yana da alaka da abin da galibi auna shi ake yi awu kenan awu ne ko awu ba wai sa shi nauyi ba akwai alwazin alwazin shine wato na nauyi kamar abin da ake samu shi a skeli shine muke gani shi ba awon ne ko ko dai skelin daidai shi wani nauyi ne shi kuma almakid alkai shi ne shi abin da za ka ɗauka ka auna shi khasiyarsa bambancinsa shi galibi abin da kake aunawa galibi ai ba ƙirga su kace ba ƙirga shi kake ba izinanka da kake yi da shi shine kawai wato ya cika wannan kwanan ko bai cika ba wannan shine sannan kuma ba wai kana damuwa da da nauyinsa ba kana iya ganin ita wancan shinkafan shinkafa ke to wata shinkafan ta hausa ce wancan kuma ta hausa ce za ka akwai dan bambanci ta kwanci da dan na wato aukin an dafa da sauransu ko kuma wata kila ba ka ga akwai bambanci wajen nauyi so da ka a fahimta shi da abin da aka ce shi wato yana da alaka da wasaki to yana da alaka ne da wato abin da kake aunawa kake sawa a kwano daya biyu uku ba abin da kake sawa a skeli a gani skelin ya wani haƙoran skelin ya suka yi ba ba wannan ne ba ba kuma abinda za ka zo kana ta irin wannan kidayan ba galibi wannan kidaya haka daya biyu duk ba shine ba shi galibi abinda ake aunawa shine shi wato lafazin hadisi yake magana to shi sa daga wannan shi lafazi da mugalla bai shi na khamsatu awsuqin malamai suka fitar da wato kusan abinda suka ijma'i a kansa suka ce abinda aka fitar masa da zakka shine al-makil al-makil da kuma al-muddakhar wato dole a samu alkaili walid dika alkaili shine abin da ake aunawa kai abin da kada muka ga shine yanayin wato girman sa na girman kwanan sa da yanayin aukin sa amma ba abin da yake shine nauyi ko kidaya ba sannan kuma suka ce alid dikhar tunda ana magana da abin da ake aunawa idan muka da muka lura sai muka da abin da ake aunawa galibin al'amari yana iya ajiyuwa yana iya ajiyuwa sau da malamai kusan a ijma'in su suka yi suka yi wato a ijma'in wannan sharaɗin guda biyu manya akwai wasu da aka isa bani amma dai wannan maganan almakid kuma almudakhar wannan duk malamai kusan ittifaki suka yi a kan shi suka ce duk wani abu da take yake kwaya ne shi ko kuma wato kayan marmari ne kace kayan attima kayan marmari ba kowanne ba akwai akwai tumatir da wani za mu zo maganar su amma kamar kwaya kamar wato alkama da abin da ke dangin alkama haka zalika in a tamru ne kamar wato dabino da inabi ai yana bushewa ya zama abinci ko abinci ne a wajen wasu inda mu yanzu ko dabino mu ba ba mu cika bayar shi abin abinci ba mu kayan marmari muka dauke shi amma dai dabino zai iya zama abinci zai zama kuma kayan marmari kuma za Allah masallar sallam aka ji ana faɗan cewa a aisha tana faɗa cewa sai a wato kwana uku ba ba a dafa ba sa gaushen wuta ba a gidansa me kuke ci da mino suke ci haka ashe da mino ana rayuwa da shi saboda haka wannan kusan ijma'i na malamai kamar yadda a wato ibn abdul bar a cikin at-tamhid da kuma ibn munzir suka faɗa to shine malamai suka ce duk wani abin da ke da alaka da irin wannan kuma duk wani abin da shi ma auna shi ake yi kuma ana ajiye shi ya ajiye kuma ba tare da an ce zafi ya zo shi kenan zai lalace ba to wannan shi ma wajibi aka mishi da zakka daga nan malamai suka dauko maganar shinkafa al-urs shine maganar shinkafa sai al-baqilla ko alfu da duk wani dangin wake dangin wato gyada gyada ana ce ai ko ana abinci da shi ana fafto fitar masa ba da mai sai haka to shi ma wannan malamai sun shigar da shi ciki haka ga duk wasu dangi da al'adasiyya da sauransu duk wasu abubuwa da suke dangin wake su ba ana ci saboda haka duk waɗannan ababe za a fita musu zakka idan mutum yayi wannan kusan malamai sun faɗi cewa wannan ijma'i ne malamai ibn al-munzir a cikin al-awsat ya faɗa wannan maganar sannan ko ibn abdul bar ya faɗa wasu daga cikin malamai a sun ƙara da cewa to ai duk abin da ake ajewa duk ba abin da wato ake aunawa to kuma za ka same shi abincin dalili za ka same shi abincin dalili sana ka su imam malik sabanin su hanabila jimhurin malamai imam malik da sauran malamai suka yi mushi suka sharadin a suka sharadin cewa ana iya kara wato muqtat wanda yake qutul balad qut ne ana amfani da shi abin abinci za a iya ci wannan dai ba kowa ne ya yarda da shi ba hanabila su ba su da wannan sharadin ba lokacin ba kowa ne ya yarda da shi shi wannan sharadi na na malamai ba wasu daga cikin malamai ba sa izina da shi suna cewa a a dai amfani da wato almaki wanda ake aunawa sai kuma almuddakar da kuma wanda wanda yake zai ajiyu amma shi a magana ne zama kasancewar shi abinci ko ba abinci ba to wannan wasu daga cikin hanabila ko in ce hanabila ma dai wanda shine ina tsammanin mashhurul mazhabin su su suna ganin ba sharadi bane amma dai wannan guda biyu shine malamai suka yi ijma'i a kusan akan sa cewa duk wani abin da yake yana ajiyuwa kuma ana ci afwan ana ana auna wato za zai shiga wannan da shi al-khabarawat duk wani abin da ake shukawa wanda suke kamar al-khabarawat ne wal fawakih kamar wato kayan marmari ne ko kuma kayan miya haka tumatir wannan da yake da suna a taruhu tattasai suka ce wannan duka wannan babu zakka a kansu haka alfawati kamar su kankana kankana tana da cewa an gabuɗe ba za ta ajiyu ba da irin suka bewa da sauransu wannan duk malamai suka ce wannan duk babu babu zakka a kansu kusan kuma wannan shine ittifaki na malamai sai dai malamai suna tattaunawa akan shi wanda abin da ya zama kauda kuma kasan kauda ne da yake tumatirin da aka busar aka yi waye da sauransu a kaga da ya koma yana ajuwa to ai kaga idan muka in muka amfani da cewa shi tumatir ai sinadari ne an lura shi sinadari ne wannan haka zalika subar kunna da waya da sauransu aka amfani cewa su sinadarai ne to wanda dama ba sa cewa ya zama kutu ko ba kutu ba to kaga shi ba ruwan su wasu kuma malikiya da suke ganin ya zama kutu muktat ne ana iya abinci za a ci abinci a baye da sauransu su wannan watakila ba zai zama musu wato wato wato hujja ba wannan shine kusan kusan wato abinda abinda ya bada saura a wannan hadisi ba sani ba lokaci zai ishe mu shiga hadisi na gaba ko ko dai mu dakata da katin nan ina ganin babu laifi sai mu yi tsakatin a nan ko mu shiga hadisi na gaba dai bayanan ba zai ba za su kare ba insha Allah sai mu bari idan sati na sama kenan in ya in ya zagayo kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan gaban da suka bana saura na hadisin da kuma hadisi da kuma hadisi na gaba akwai maganar akwai maganar wato zakana wato abinda mutum ya ajiye bayi ne ya ajiye ko motoci ko meye saboda ya rika sayarwa wanda za a fita musu ko ba za a fita musu ba sannan kuma ga maganar wataƙila za mu yi cin baki a wannan wajen wallahi ma dole hamsa ta ausukin sadaka mu kawo magana abin da shuka ta fitar da shi na bar ruwa ko ba na bar ruwa ba ko kuma abin da yake rabi da rabi aka yi shi rabi bar ruwa ya yi rabi kuma ya bari ubangiji ya ya zo masa da wato daga sama gasashe so wannan shi ya yanayin maganar malamai akan shi insha Allah idan muka zo katu na gaba za mu tattauna wannan abin da da da da haka haka duk abinda malamai suka ce babu zakka akai yanzu mu dauka ai shi ma magana wannan akwai magana akwai tattaunawa malamai mutakila muka zo sati mai zauna mu tattauna amma duk abinda aka ce babu zakka to kuma ai ana ana lura da kai kana ajiye shi a matsayin kayan kayan wacinikinka kayan sana'a wato kayan da kake sayarwa to idan kana sayarwa shikenan sai a zo a biyo ka bashin abin da kake sayarwa in shekara ta yi ka dinga bada ɗaya bisa arba'in to wannan shine shine wajibinsa saboda ka da abin da aka ce babu zakatu ba ana maganar wai ko mutum ya zo yana cinikin su ba wannan da bambanci eh salari ba eh dokta suwaye gida wani? to to ba zan duba shi Allah akwai ba akwai ba akwai sanjoci ba sanjoci wanda ido nasu yayi nasu yayi wannan da abu da kai shekara yi ba inda inda shekara yi in kuma ci cinyewa suke yi to in kuma ajewa suke sai kamfen kamfen to kaga duk lokacin da shekara ta zo sai su rinka dan babu rabon mu ma muna ci amma dai galibi galibi ba ka tabbata ba a Najeriya ai shi san mushi ake ko Allah ta'ala ku to bayan sa ta abinda baka hada Allah babu lada abinda baka sanar Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh